بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ubangiji tabaraka wa ta'ala yakan yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi umurni yana nufin da shi da al'ummarsa gabaki daya a can baya ce faƙin wajhaka liddini hanifa wajhaka liddini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas alaiha to anan yace annabi ya tsaya daidai da zuciyarsa da zatinsa da fiskarsa duka ya tsaya daidai akan hanyar addinin Allah wanda yake addinin gaskiya hanifi din nan to anan yanzu ya ce munibi na ilaihi da kai da jama'arka duk gabaki daya ku zama masu komawa ga Allah domin inna Ibrahim al-Halimu nawahun munib ubangiji na ce masa sun ma'auhaina ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa kullum muna gaya maka ka bi hanyar annabi ibrahim madaidaiciyar hanya din nan to shi ibrahim la halimun awwahun munibun mutum ne mai kyakkyawan hali mai haƙuri mai tsananin komawa ga allah mai dawowa zuwa ga allah a wani wuri a cikin suratul zumari allah yana ce mana wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku komar da ku da al'amarin ku duk kuma yar zuwa ga Allah ku koma ga Allah ku sallama masa sannan yace mana watta bi sabila man anaba ilayya idan ka zo duniya ka tadda iyayenka suna kan hanyar Allah daidai madalla sai ka biyo su ku dawo tare in baka samu iyayenka kan hanyar Allah daidai ba ka rabu da hanyar su ka dai kyauta musu a zaman duniya amma ka bi hanyar wanda ya ɗauko hanyar dawowa zuwa gare ni mai ina ba kenan ubangiji yana cewa wa yahdi ilaihi man anaba Allah yana shiryar da wanda ya inaba wato wanda ya koma gare shi Allah ya shiryar da shi zuwa gare shi domin akan ce ud'u ila sabili rabbika ka kira mutane zuwa ga hanyar Ubangijinka, to wannan mutanen da za a kira suna cikin kafurai kenan, za a kira su zo su shiga hanyar Allah Ubangiji, idan ko sun zo musulmi sai a ce musu wanibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Allah Ubangijinku. to idan an ɗauki hanya zuwa ga Allah ɗin nan, a nan ne ka ji ce, in ya ce wancan. hudu ila sabili rabbika to in an samu kafiran sun musulunta sun shiga musulunci to sai annabi Allah cewa annabi waddu ila rabbik ka kira su da dai ka kira sun shigo hanyar Allah ko to yanzu ko ka kira zuwa ga Allah waddu ila rabbik ka kira zuwa ga Allah ubangijinka to shine ubangiji yake cewa wa yahdi ilaihi man anaba Allah yana shiryar da wanda ya inaba gare shi wanda ya koma gare shi ya sallama masa gaba daya to Allah zai shiryar da shi zuwa gare shi zuwa ga hanya zuwa ga Allah din an wuce maganan hanya zuwa ga Allah wa yadi ilayhi man anaba su wane ne suka yadda da wannan sai ce allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulubu wanda suka yi inaba din nan su ne muminai wanda zuciyoyinsu sukan natsu ne da ambaton Allah ambaton Allah akwai mutanen da in ka in bacci ya so makama su da ka kawo maganan kuɗi inda za a ci riba sai bacci ya ɗauke akwai mutanen da in kana hira da su sai bacci ya so makama su da ka kawo maganan siyasa sai bacci ya ɗauke in ka kawo maganan mulki bacci ya ɗauke kawo mu fulani in ka kawo maganan inda ake samun kiwo shanu su yi kyau sai bacci ya ɗauke waɗansu ko in ka ambaci mata sai bacci ya ɗauke to Allah ce mumini kam da ka ambaci Allah to ma'adalla yanzu ne ka ambato masa abin da zai ja masa hankali allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah lalle su muminai kam Allah ake ambata musu zuciyarsu ta ji daɗi ta natsu bayan kaɗan za su ji kira wajen Allah ya ayyatu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki ya ke rai wadda ta natsu da, da Allah da zikirin Allah ki koma zuwa ga Allah gabaki ɗaya shine wato wazkur isma rabbika wa tabbatal ilayhi tabtila ka ambaci Allah ka yanke komi ka zubar ka koma ga Allah gaba ɗaya shine ina ba zuwa ga Allah munibi na ilaihi ku zama masu komawa gaba ɗaya zuwa ga Allah ku muminai mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi wattaquhu ku ji tsoronsa shi Allah munibi na ilaihi wattaquhu wa aqimus sala ko ka koma ga Allah ka zama na Allah ka zama majzubi ka rabu da komi ka koma ga Allah fa sai ka hada da sallah ka ji tsoron Allah ka bar aikata abubuwan da Allah ya haramta karka ce kai majzubi ne ka riga ka koma ga Allah baka damu da komai ba sai Allah to duk da haka ji tsoron Allah abin da Allah ya haramta ka haramta wa kanka abin waƙi musala kuma ka tsaya kai sallah kaman mahajubi kana majzubi din kai sallah sosai kaman mahajubi wattaqu waqi musala wala takunu minal mushrikina karka bar sallah balle ka zama mushriki kada ku bar sallah balle ku zama mushrikai kun ji dai qur'ani yana cewa kar ku bar sallah balle ku zama mushrikai barin sallah shine shirka to idan mutum ya ga yan uwansa musulmi sun yi alwala sun yi sallah ya ce musu mushrikai yana magana da maganan Allah ne ko ko yana magana da maganan shedan a maganan shedan dai Allah kamar ya ce wa aqimus sala wa la takunu minal mushrikina ku tsayi da sallah kar ku zama mushrikai wanda ya bar sallah shine ake kiransa mushriki a musulunce ba wanda ya sallah ne ake kiransa mushriki ba Allah ya faɗi mutane ya kasa su kashi uku zaka ji su a cikin lam yaku lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tihimul bayyina a ya kasa mutane kashi uku ga muminai ga arna masu bautan dodo su ne ake kiransu mushrikai ga ahlul kitabi su ne nasara kashi uku kenan to ainihin yahudu da nasara muna da ƙin zumunta tsakanin mu saboda sun yarda da annabawa sun yarda da tashin kiyama sun yarda da Allah sun yarda da sakamako yahudu da nasara inda muka sha bamban mu mun yi imani dukkan annabawan Allah gabaki daya su ko sun ware annabi Isa ba sa son sa balle su yi imani da shi mu ko dukkan annabawa muna son su muna bin su su kuma nasara sun ware annabi Muhammadu ba sa bin sa to saboda haka muka samu bambanci tsakaninmu da su to ka kashi uku kenan muminai da ahlul kitabi sune yahud da nasara da mushrikai masu tsafi to in kaga masu sallah kace musu mushrikai ba dai waɗanda Allah ya kira mushrikan ne ka kira su mushrikai ba kenan wannan mushrikan kai ne ka faɗa da kanka ba Allah ne ya faɗa ba ba kuma annabi ne ya faɗa ba Allah ya ce la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasuli wattaqullah kar ku yadda ku wuce gaban Allah gaban annabi ku yanke hukunci saboda haka nake jawo hankalin mutanen da kafiran kasar waje suka saye su suka turo mana su wanda suke so su kankanta yawan musulmi su yawanta sunayen kafirai duk wanda yake ganin masu sallace musu kafirai fatansa kafirai su fi su, su yawa musulmi su zama yan kaɗan manurati har kowa da kowa ya zo ya hausu to saboda haka waɗannan abubuwa duka don Allah a janye su kai kanka ka san ƙarya kake yi idan dai ka gama addacin qur'ani wanda yana zuwa umra yana zuwa haji in kace masa kafiri kai kanka ka san ƙarya kake yi kai dai kana waɗansu mutane aiki ne amma ka san ƙarya kake yi ba kafiri bane da kafiri ne ba zai haddace qur'ani ba Qur'ani Allah ya ce la yamassuhu illa almudahharuna littafin nan na ban yadda ko musulmi ya taba shi ba sai yana da tsarki kafirai kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da mim hadha kafirai najasa ne ban yadda su zo kusa da makka ba ba balle su zo kusa da daki na mai alhurma kenan kafiri fa ya fi shadda muni domin shaddodi a makka ba ba, ba wanda ya san iyakan sai Allah shadda shadda a makka ba banda Allah ba wanda ya san iyakan shadda a makka ba hana ba amma an hana kafiri zuwa makka domin najasarsa ta fi najasar shadda to ko kai limamin waɗancan mutane ka iya ɗaukan ƙur'ani ka jefa a shadda wanda muninta bai kai munin kafiri ba balle Allah da kansa ya ɗauki ƙur'aninsa mai tsarkin nan ya jefa cikin abin da ya fi shadda najasa to ka san kai wa Allah ƙarya kenan ka ƙaryata ƙur'anin da ya ce la yamassu illal mudahharuna ka faɗa masu ƙur'ani ma'adata najasa wanda sun fi shadda najasa kuma Allah ka ce da gangan ya jefa ƙur'ani sa mai tsarki cikin najasa to wannan magana tsakaninka da Allah saboda haka Allah annabi yake cewa man qala li akhi ya kafiru faqad ba biya aduma duk musulmin da ya faɗa musulmi dan uwansa kafiri take take ya zama kafiri ɗayan su take ya zama kafiri wanda aka ce masa kafiri in kafiri ne shikenan wanda ya faɗa masa kafiri ya huta shin kirista in kace masa kirista ransa zai baci ba zai baci ba jus ba yahude in kace masa ba yahude ransa zai baci ba zai baci ba mun sha ganin arna a ce masa kai sallah wani ce in nayi sallah tsafin gidanmu zai kare mun sha jin to saboda haka a jefar da waɗannan maganganu na ƙarya a dawo kan gaskiya duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zama musulmi Allah ce kai ba la ilaha illallah ko sallama yayi maka dole ka ka dauke shi musulmi ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalamu lasta mu'mina ban yadda ga mu da mutum ya ce maka assalamu alaikum kace ƙarya kake kai kafiri ne ba balle fa la ilaha illallah balle sallah to duk wannan abubuwa ana yin su ne don biyan bukatan waɗansu a karɓo daloli a yi canji a basu nerori a rushe musulunci yukhribuna buyutan bi aidihim suna rushe musuluncin da suke dawa da hannunsu duk wanda ya kira jama'an musulmin nan har yawansu yace duk kafirai ne sai sun shiga wata kungiya ne suke zama musulmi to wannan ya rushe musuluncin da yake dawar wai yana ciki duk mutumin da ya ce musulmi kafiri in ji annabi ɗayansu ya zama kafiri wanda aka gaya masa kafiri in ya zama kafiri wanda ya faɗa ya huta amma fa in bai zama kafiri ba an yi cajin wannan mutumin da caji uku kowane guda ɗaya zai mai da shi kafiri na farko mutumin da kace masa kafirin nan ka sha jin yana faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka sha jin yana kwaikwayon ladan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaje aikin banza wannan ba zai mai da kai musulmi sai ka shiga kungiya na ɗaya kenan na biyu wannan mutum ka sha jinsa yana karatun qur'ani ko cikin sallah ko wajen sallah kace aikin banza wannan duk bai sai mai da kai musulmi ba sai ka shiga kungiya na uku na karshe wannan mutum ka san yana yin khamsus salawati kullum sallah biyar kace aikin banza wannan duk ba zai mai da kai musulmi sai ka shiga kungiyar mu to da Allah wanda aka caje shi da wannan guda uku wanda kowane ɗaya mai da shi kafiri yaushe zai samu zaman lafiya bayan ya kira musulmi kafiri musulmin bai zama kafiri ba sai ran da zai mutu ne zai gama maki mala'iku za su zo gaban sai gashi yau za ka mutu annabi ya ce duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri take ɗayansu ya zama kafiri annabi bai faɗin magana ta tashi waɗanda kace musu kafirai ba su zama kafirai ba mu kuma ba za mu iya ƙaryata annabi don ka samu shiga aljanna ba me ya saura kenan ka zama kafiri to haƙiƙa wallahi tallahi duk waɗannan mutane masu kiran musulmi kafiran nan wallahi kafirai za su mutu sai da in sun tuba wallahi Allah yana da farala da yawa mai wani cikin sakan uku minti uku Allah ya ba su tuba su tuba tsakanin su da Allah amma in ba haka aka yi wallahi kafirai za su mutu don ba za a karyata annabi don wani ya zama musulmi shiga aljanna ba ko annabi baya baya faɗin magana ta tashi la yandiqu an hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka dan Allah kada kilu ta jawabau a je a karɓo daroli masu yawa canja ba ku ƴan nero zo kuna zagin addini kuna kafirta musulmi kuna zagin waliye wannan duka kuna rushe mana karfi kuna hana mana zaman lafiya don Allah don annabi ku janye mutu- ku- mutubar gaba ɗaya da mu da ku duka mu zauna lafiya Allah dai ya ce munibina ilayhi wattaquhu mu zama masu komawa ga Allah dukan mu mu ji tsoron Allah waqimus salata mu tsayi da sallah wala takunu minal mushrikina ku tsayi da sallah don kada ku zama daga cikin mushrikai kaga kenan wanda ya tsayi da sallah ya fita kenan bai zama mushriki ba har ma annabi yana cewa آه، من رأيتموه يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وللفظ إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان in kun ga mutum yana kaiwa da kawowa zuwa masallaci to ku mashe da shi mumini ne bayan saukan innama ya amuru masajidallahi mana mana billahi wattaqu wa aqimus sala wa la takunu minal mushrikin
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح- فرح- فرحون kar ku zama mushrikai kar ku zama daga cikin mutanen da suka wata kira fara dinahu wanda suka rabu da addinin su ko kuma farra dinahu wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya kungiya a wannan wuri hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara wannan wuri da cewa iftaraqatil yahudu ila ida wa sab'ina mar- far- firqa wa iftaraqatil wa iftaraqara ila ila sanatayn wa sab'ina firqa wa sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya allati takunu ala ma ana alayhi wa ashabil yawm yace ba annabi Musa ya zo da addinin gaskiya na Allah mutane suna kan addininsa na gaskiya bayan ya tafi sai da aka rarra- aka rarraba addinin ya zama kashi saba'in da ɗaya kamun annabi Isa ya bayyana kowane kashi ya ja daga ya ce shine kan gaskiya a cikin kashi saba'in da ɗaya ɗin nan nasara kuma da annabi Musa ya bay- annabi Isa ya bayyana suka bi shi suna kan addini guda ɗaya na gaskiya kamun annabi Muhammadu ya bayyana sallallahu alaihi sallama sai da ƙungiyoyin kiristoci daban-daban suka zama sit- saba'in da biyu kamun bayyana annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga haka ko ni kuma daga nan zuwa tashin duniya ga mu yanzu muna kan addini guda ɗaya ni da ku ina ga ya sabbai kenan amma kamun tashin duniya sai mu al'umma ta sai ta raba addina ta kasa shi kashi saba'in da uku kuma dukkansu mutanen bid'a ne ba mutanen sunna ba ne sai guda ɗaya ta wanda take ahlus sunnati wal jama'a su ahlus sunnati wal jama'a malamai sun yi ittifaƙin cewa mazhabar maliku mazhabar ahlus sunna ne mazhabar abu hanifa mazhabar ahlus sunna ne mazhabar imam shafi'i mazhabar ahlus sunna ne mazhabar ahmadu ibn hanbal mazhabar ahlus sunna ne akwai mazhabobi da yawa waɗanda suka suke sun shafe wanda ba riga an dawwana su ba na ahlus sunna amma kuma na ahlul bid'a suna nan da yawa za a bincika a bincika sai a tadda su sun kai wajen saba'in da biyu daban-daban saba'in da biyu amma dukansu sai sun ziyarci wuta waɗansu in sun shiga wutar ba sa fitowa waɗansu kan sun shiga za su fito kamar wannan in sun shiga ba sa fita irin su yazidiya yazidiya mutanen da suke kaddasa yazidu ibn muawiya suka zama kungiya musamman mai zaman kanta suna kirari idan ahlul baiti da jama'an musulmi sun yi kirari wa Hassan da Husaini su kuma sai su yi kirari wa Yazidun da ya kashe su suna tsarkake shi har abin ya kai su ga cewa ba su yadda al'anci shedan ba aka ce gashi Allah ya la'anci a Qur'ani ce a waɗansu mutane suka sa wannan lanoni Allah ba zai la'anci shedan ba kun taɓa ganin mai tauhidi irin shedan ai jarraba- jarrabawa aka yi da shedan da mala'iku shaidan ya ci jarrabawa mala'iku suka faɗi Allah ya ce bai yadda ai komi su jada ba sai shi shi kadai daga ba sai Allah ya kawo jarrabawa sai jira mala'iku ce usjudu li adama iblis ya ce shi dai bai manci asalin cewa kar ai wa komai sujjada sai shi din nan ba sai ya ki sujjada ka san ai wannan baka masa a tauhidi a batan su fa to duk wannan kungiyoyi ne iri iri amma alhamdulillah duk mutumin da yake kafirta musulmi baya cikin ahlus sunna domin haka hadisai suka ce haka malamai suke suka ce duk masu kafirta musulmi masu zagin ɗariƙu masu zagin wali ba ahlus sunna bane kwanan nan nake ji a rediyo abin tausayi abin mamaki wani tafsirin da aka ɗauko a Jos aka sa a gidan rediyon tarayya na Najeriya aka zo wajen matsafa da tsafi sai Jalatu da Uzza da Tijani da Abdulkadiri kaji wai tsafi kayan tsafi su ne Latu da Uzza da Tijani da Abdulkadiri dan Allah wannan musulmi ne yake magana Sidi Abdul Qadir wanda Shehu dan Hodiyo babban almajirinsa ne Abdullah babban almajirinsa da duk duniya ba wanda ya san iyakan manyan waliyan da sun samu matsayin walittaka ta hanyar Sidi Abdul Qadir aka ce wai shi ne dodo in ka ja faɗi mushrikai to mabiyansa ne mushrikai shehu tijjani banda Allah ba wanda ya san iyakan mutanen da suka amfana da shi suka zama bayin Allah masu fuskantar Allah masu zikirin Allah masu hada shi Qur'an ta hanyarsa don rataya da shi albarkarsa amma kajo shi ne dodo don Allah wannan da jin wannan ka san ba maganan musulmi bane maganan wanda waɗansu mutane suka haya ne suka mai da shi nasu zan nanata a gidan rediyon tarayya na ji wannan bai kai kwana shida ba da aka yi maganar mushrikai masu tsafe ce latu da uzza da tijani da abdulkadiri daga jas aka ɗauko wannan tafsiri aka sa a gidan rediyon tarayya don allah wannan akwai zaman lafiya cikin wannan muni bi ne to a cikin addini da in allah ya yi magana annabi ya yi magana to dukkan wanda ya yi magana maganarsa ta saba wa maganar allah da annabi ƙarya yake yi ya yi ƙarya to abin da ba gano cikin maganar Allah da maganar annabi ba akan koma a ga shin manyan malamai menene suka gano cikin abin da ya rufu din nan domin sun fi mu zama wajen Allah wajen annabi sun fi mu sanin maganar Allah da annabi abin da sa annabi ya fi kowa sanin maganar Allah shi na wurin Allah ne kullum abin da yasa sahabbai da malamai suka fi kowa sanin maganar annabi kullum suna wajen annabi ne ana jalisum man zakarni in ji Allah annabi kuma yana ce almar'u ma'aman ahabba saboda haka suka kowa sanin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ni da nake magana da kudin nan ni ba bahaushe bane ba fulatani ne amma saboda zama da hausawa sai na iya magana hausawa sai na zama kamar ma bahaushe saka saboda haka malamai sun fi kowa sanin maganar Allah da annabi sun fi kowa zama wurin Allah da zama wurin annabi sallallahu alaihi wasallam munibina ilai wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya tana jin daɗin abin da take kai wai shine gaskiya ka ji mutum wai shi musulmi ne amma ya zagi abubakar ya kafirta shi ya zagi umaru ya kafirta shi ya zagi matar manzon Allah Aisha ya zagi matar manzon Allah Hafsa ya ce wai shine akan gaskiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka Allah ya kiyaye mu mu dai mun gode wa Allah hakika Allah ya sani dukkan annabawa gabaki ɗaya mun yi imani da su mun yarda da su amma annabinmu shugabanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun yarda da shi da dukkan sahabbansa ba mu da abunki ko guda ɗaya cikin su dukkan su abun girma da auren mu wannan shine mazhabar ahlus sunna baka da iko ka fitta sahabi ɗaya kace ba adali bane idan wani abu ya faru tsakanin su ma ka karanta a cikin tarihi sai ka sa abin kashi biyu annabi ya ce wanda ya ijtihadi ya gane gaskiya a bashi lada biyu wanda ya ijtihadi bai gane gaskiya ba ya fi masa nubin sa bashi lada daya watakila ijtihadin su ne ya saba ali ibn abi talib ya ijtihadi ya ya samu gaskiya ya samu lada biyu mawiyat ibn abi sufyan ya ijtihadi bai samu gaskiya ba amma an yafe masa abin da yayi an bashi lada ɗaya domin ijtihadin sa yayi kuskure to haka yake faruwa cikin kowane lamari ha kuwa dukkan waliyan Allah mun yarda da su muna son su wanda muka taba jin sunan su da wanda bamu taba jin sunan su duk muna son su mun yarda da su to wannan shine aqidar ahlus sunna duk wanda Allah yake son sa kai ma ka so shi in an ce auliyaullahi to kar ka ce masa aduwullahi wala takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin kowace kungiya farihuna suna murna bima ladaihim da abin da yake kansu inda za ka gane ahlus sunna da ahlul jama'a ahlus sunnati wal jama'a da ahlul bid'a shin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a gina masa masallaci a tsawaita ginin don a yi masa zikiri da sallah a ciki fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudu wa la sari rijalun la tulhim tijaratun wa la bai'un an zikrillahi wa iqamis salati an yi cigiyar kaya a masallaci annabi ya ce kada Allah ya sa ka gane kai mai cigiya innama buniyatil masajidu lizikri was salah an gina masallatai don ayi zikiri ayi sallah ba don ayi cigiya ba to anan yanzu idan ka je wani masallacin musulmi ka ce musu kun ga masallar la'asar eh to mu muna so mu yi zikirin juma'a kamar yadda Allah ya umurni ayi zikirin juma'a إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا من وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون to mun yi sallar la'asar a fili muna ganin alamar kaman hadiri wurin namu babu rufi saboda haka muke za mu shiga cikin masallacin nan mu yi zikirin juma'a idan bas in sun barka kayi masallacin na Allah ne in sun kore ka to ba masallacin Allah bai masjidud dirari ne in sun kore ku sun ce ba su yarda musu wani abu shi zikirin juma'a nan ba Allah ce ku kyale su wa man azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu duk azzaliman duniya ba azzaliman da suka wanda suka hana zikirin Allah a masallacin Allah in ji Allah shi musulunci yana tafi da ma'aunansa a fili ba dama a nuna masa yadda zai bi shi zai nuna maka yadda zaka bi musulunci bai so wani ya wuce gaban sai zo mu bi ta nan a'a baka isa ba shi zai wuce ka bi shi ya nuna inda za ka bi wala takunu mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون idza massa an-nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza zaqa min rahmatin idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun dama munibi da sun ne masu yawan zikiri kamar da Qur'ani ya faɗa dai wa yadi ilayhi man anaba allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillahi saboda haka je wa idza massa an-nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi idan wahala ta samu mutane to nan ne fa za a yi zikiri mu taru a masallaci mu roƙon Allah in an taru nan fa zikiri za a yi ko an rasa ruwa ko annoba ta zo ko wani bala'i ya fuskanto sai a taru mu taru a masallaci jama'a gobe ana taru a masallaci za a yi addu'a ai zikiri kenan ake yi to ku ba za ku taru ku yi zikiri ku yi addu'a ba sai wahala ta zo in ji Allah wa za masan nasa durun da au rabbahum munibina ilayhi sai wahala ta same su sai su zo su suna addu'a sun koma ga Allah a lokacin a ja kaza guda dubu a ja kaza guda ɗari a ja kaza guda ɗari a ja kaza guda ɗari ai ta addu'a amma an gano wahala ne to me yasa ba za ku yi kullum ba wai za masa na da durrun da aure ban muni bi na ilai sun mai za za ka min rahmatan amma fa in ya jiyar da su daɗi abin da yasa suka taru suke addu'a suke zikiri a masallacin nan ko a filin idi wahalar da suka gani ta rashin ruwa ko kuma bala'i annoba ko ko wani yaƙi ya tinkaro ya tinkaro ya tinkare su ko wani abu ne na damuwa yasa suke zikirin nan idan Allah ya yaye musu ya kawo jin daɗi idza fariqun minhum bi rabbihim yushriku daga nan waɗansu daga cikin ba za su sake taruwa su yi zikirin ba sai sun ko wannan bara'in ya sake dawa fariqun minhum wasu daga cikin su amma masu yi kullun kan suna yi kullum idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun shin da awulla mukhlisina lahu din da ake cewa in jirgi yayi tangal tangal ko mota ta yi tangal tangal ko jirgin ruwa ya tangal tangal duk mutane hankalinsu ya koma ga Allah ah wayyo Allah wayyo Allah Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye mukhlisina lahu dina a lokacin Allah ya ce matsafa ne ma amma lokacin sun tsarkake addinin su ga Allah shin sallah suke cikin jirgin a'a zikiri suke yi ashe zikiri shine ikhlasi ashe masu zikiri sune mukhlisina lahu dina din tunda arna ma an ce yin suna wayyo Allah wayyo Allah Allah Allah Allah yana kiran yau da yakan mukhlisi lahu dina yau kan sun tsarkake wa Allah ambato da da ibada yana muqabala da ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan anan ana ambaton andadan dodanni wa wannan mai irin tsafi shirkun khafiyun kuma mutum ne musulmi mumini amma zuciyarsa ta fira taya da wani abu na sababi akan Allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mumini in ka zama mumini dole ka dogara da Allah komi ya same ka Allah komi ka samu Allah kar ka dogara da komi ka bashi karfi kai dai ka ba Allah karfi shi ne mumini akwai wani bawan Allah ana kiransa ma'aruful kharki ya je wani gari to an san irin mutanen nan wanda ba ruwansu da komai sai zikiri din nan to da ya bi limami ya yi sallah limamin ko yana so ya masa wa'azi ne da aka yi sallah aka gama assalamu alaikum sai ce a malam maruf malam maruf shin wace sana'a kake yi ne ka ci abinci yace gata malam bari tukun mai da sallar da na bi ka tukun baka amsa sai ya tashi ya mai da sallah ya ce kai din nan wanda baka yadda Allah ne mai bada abinci ba baka yadda Allah ne mai halitta ba do Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum saboda haka ba zan bi ka sallah ba tunda dai baka yadda Allah ne mai ciyarwa ba to baka yadda ko Allah ne mai halitta ba saboda haka in ba tawakkali mutum ya zama mushriki amma shirkun khafiyun yana cikin musuluncin ne ya dogara da wani wani ya zo shine kayan dodonsa bai dogara da Allah ba shi yasa hadisi yake can mushriki amma koyayye shirkun da ba zai kai shi wuta ba shi musulmi ne amma da imaninsa bai kai shi dogara da Allah ba akwai shirkun akhfa min dabibin namlati ala safai fil lailati zalmai shi kuma ya fi komai buya shi shirkun khafiyun wannan ko nawa hajubai ne duk mutumin da bai bai san marifa ba to yana tare da wannan hijabin wannan hijabin shi ke masa ke ce masa shirku wancan an ce fala ta qalu lillahi andadan na farko kenan mai tsari bayyananne shi ko na biyu sai a ce fala ta umma allahi ahadan kada ku bauta kowa tare da Allah kowa aka ce kowa ka kama Allah shi kadai ka rabu da kowa fala ta ubangiji ya ce fala ta umma allahi ahadan ana so a raba shi da shirkun khafiyun kenan amma shirkun akhfa sai ka ji Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an komi ma ka jefar da shi ka koma ga Allah ba wai kowa ko dodo ba a komi ma shay'an kamar yadda mai alari ke cewa idza ataita fa idza ataita ila salati fa farrin qalbaka min ad-dunya ma fiha washtagil bi muraqabati wa laka alladhi tusalli li wajhihi idan ka zo za ka yi sallah to ka ɗauki duniya da abin da yake cikin duniya duk ka jefar da shi daga zuciyarka ka fuskanci Allah to anan in ka iya jefar da komi na duniya cikin zuciyarka ka fuskanci Allah ya za ka iya jefar da masallacin da kake ciki ka koma ga Allah kaga wannan ba zai yi wa wurin mahajubi kenan to wannan yana dole ka zama wa abudullah wa la tushriku bi shay'an din kenan وإذا زغنا الناس رامة إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون suna yin haka ne in wahala ta zo su koma ga Allah in dadi ya zo su koma cikin sha'aninsu na duniyarsu in kafire ne cikin kafircinsu in mutane ne hakan nan su koma cikin shanunukansu na duniya ah, su mance da Allah in daɗi ya dawo ainihin martabobin da musulunci yake da su wanda jibrilu ya yi magana da annabi a kansu annabi jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hijira tana da shekara goma ya zo cikin wata tufa tufafi farare sol cikin wasu tufafi farare sol da kyakkyawan gashi baki kirin ya zo cikin sahabbai ba wanda ya san shi duk cikin taron ko ba alamar ya fito tafiya ne ya zo kusa da annabi ya zauna da ya sallama ya zauna ya kawo gwiwoyinsa kusa da annabi ce zan yi zan yi tambaya a rasulullahi je tambaye ni mal islamu shin meye musulunci annabi ce an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata ilayhi sabila jibril ce gaskiyarka sadakta gaskiyarka mal imanu me imani kuma can al imanu an tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa murrihi yace sadakta gaskiyarka mal ihsan me ihsani kuma yace al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu ihsan dai ka bauta Allah kaman kana gaban Allah kaman kana ganin Allah in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ma baka ganin sa ka tabbata kaman sarkin makafi ne jo gaban sarki ya faɗi yayi gaisuwa gaishe ka sarkin makafi sarkin makafi dai bai ga- bai ga sarki ba amma sarkin makafi ya san ka- sarki yana kallon sarkin makafi to tsakaninka da Allah ko baka ganin sa ka tabbata ka tabbata yana ganin ka to haka martabobin suke islam da iman da isan kowanne yana da hawa uku uku kamar yadda muka karanto cikin ayoyi kwanan baya misalin wannan dukkan musulmi ne gaba daya da shi mai islam din wanda shi ne tushe shi ne gaba gari da wanda ya ci gaba ya kai makamin imani din da wanda ya ci gaba ya wuce nan ya kai makamul isani duk a cikin abu ɗaya muke shine musulunci amma hawa hawa ne hum darajatun indallah Allah ya ce su mutanen hawa hawa ne kawai mutum uku ne suka tashi daga nan kowa da damuwarsa na farko za su ka tafi Abuja na farko ya je Abuja daga nan Kaduna da ya je Abuja wato kuka ya yi tayi yana wa abokansa kuka ni wallahi damuwa ta ishe ni ga bashin bankuna ga bashin abokai iyalai na sun so mu barin gidana ba sun yadda zan yi ba sai wani abokin ce kai ka zo yanzu in ka je Abuja su wani su ne da komai yanzu Abuja in ka je kai masa kuka tare ku tashi kowa ya san ku tare in ka je kai masa kuka wannan duk Allah zai yaye to in zan je yin ma Abuja zai bani kuɗin mota ni dai in ka dawo ka biya ni ga kuɗin mota sai ya tafi Abuja ya je wurin babban mutumin da ya je wajensa zai masa kuka din da ya je ko ya same shi ya masa kukan abin da ya dame shi yana ce Allah ya sauwage Allah ya sauwage yaushe za a koma ta to ai ni wurin ka na zo sai ka sallamin to shikenan ba komai gashi kuma ka zo amma ah, yara sun dawo daga makaranta boys kwata namu ya cika kai ina direba zo ka fidda motar nan sai direba ya fidda mota ku sa masa katifa a dakin mota ai mashin fida sai aka yi mashin fida a cikin dakin mota washe gari aka sallame shi aka biya masa bukatarsa ya zo yana kuka yana godiya ya komo kaduna a Kadu- a- a abuja ya kwana shine makamul islam kenan na biyu kuma moloniya ne da ya je abuja hilton noga ya je ya ce yana so a bashi su wato akwai akwai wuri- wuraren da akwai ɗakin da in ka karba za ka biya kullum dare dubu ɗari da ashirin kowane dare za a samu ɗakin a Hilton Noga shi kwatan ya sauka na uku na ƙarshe shugaban ƙasa ne ya aika abokinsa ne ba mu san inda ya saukar da shi ba ko a bila ko a ina ba mu san da inda ya saukar da shi ba duk mutum uku ne na suka kwana a Abuja wa zai ga dan uwansa kana ɗakin mota ina inda nake na za ka gani domin hawan da ya kare da zikiri ya kare da hawan ya kare innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujan wal hafizati waz zakirina la kaseeran waz zakirati kaga ana jalisu ana jalisu man zakarani kenan to saboda haka kowa don Allah wala takfu ma laysa laka bi ilm Allah ce duk abin da baka sani ba don Allah kar ka sa kanka ciki annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani kan musuluncin mutum kada ya shiga abin da bai dame shi ba ba ruwanka da dariƙun masu dariƙa ba ruwanka da walittakar masu walittaka ba ruwanka da zikirin masu zikirin na ruwanka ba za ka je kabari a tambaye ka ɗaya daga cikin waɗannan ba akwai kuma abin da za a tambaye ka a kabari to ka da- ka damu da wancan wanda za a tambaye ka wani na ruwanka da wannan in ka damu da abin da bai dame ka ba annabi ya ce musuluncin ka ba shi da kyau kai wanda an yi maka shaida musuluncin ka ma ba shi da kyau yaushe za ka je wazzaki wazzaki Allah kaziran wazzakirati من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا ذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون to ku ji daɗi dai ai da sannu za ku ga- za ku ga abin da zai same ku ba kun zabi jin daɗin duniya na ɗan lokaci ɗan ƙarami ba ku ji daɗin dai za ku zama abin da zai same ku bayan wannan ɗan jin daɗi ɗan karam أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ko kuma tsarin da suke yi ko suna da hujja ne wanda muka saukar musu akan ayi tsafi kai kam annabcinka mun aiko maka da littafi mai magana haza kitabuna yanzu alaikum bil haqq su kuma menene suka dogara da shi suke yin tsafi suka kafirce maka am ko kuma anzalna alaihim sultanan mun saukar musu da wata hujja huwa yatakallamu shi wannan hujjar yana magana bima kanu bi shirkuna yana magana akan hujjar yin tsafin da suke yi sultan hujja ana kiran sultan hujja ana kiran gwamnati hujja ana kiran mai iko hujja Ah, a surati kenan inji masu faɗi da turanci wace hujja suke da ita ainihin gwamnati abin da ya sa mutane suke yin siyasa su kafa gwamnati akwai wani abu wanda mutane suna son abin sun damu da son abin amma kuɗi ba zai iya yin abun ba taron jama'a ba za su iya yin abun ba sai dai gwamnati akwai wani abu wanda mutane ba sa son su suna jin tsoronsa ba sa son ya same su amma kuɗi ba zai iya kauda wannan abun ya hana shi zuwa ba jama'a ba za su iya ba sai gwamnati saboda haka ne mutane suka mance abubuwan da ya kawo bambanci tsakanin su duka su haɗu akan neman su zama gwamnati don su jawo wa kansu abin nan da kuɗi ba zai jawo ba jama'a ba za su ja- jawo ba su haɗa ƙarfi ɗaya ra'ayi ɗaya su su zama gwamnati su tura abin nan da kuɗi ba zai iya turewa ba jama'a ba za su iya ture ba shine ake kiransa hujja shine gwamnati shine sultan ko wai ta kallo ba ka rubi shirkuna Sh- mun saukar musu da wata hujja ne wanda take maganan cewa sh- tsafin da suke yi gaskiya ne suna da hujja cikin yinsa وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا زقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون al'adan wasu mutane idza azanna nasa ramatan farihu biha idan mun ba su jin daɗi na lafiyan jiki da kuɗi da duki wato da kuɗi dukiya kenan da sarauta da farin jinin mutane sai su ji daɗi su ji daɗin musuluncin nan musuluncin nan da za'i yake banda albarkan musulunci na za mu samu wannan abubuwa albarkan musulunci muka samu wannan abubuwa amma idan Allah ya kawo rashin lafiya ko ya kawo talauci ko ya kawo bakin jini ko ya kawo faduwa cikin abubuwan da ake nema to izahum yaqnadun sai su ɗebe tsamman su, kai yanzu kamar ba sa abin da menene ba sa abin da ne wa Allah ba Ah, sai kai wa Allah wani abu ya maka wani abu me kai masa ya halitto ka na kirki to saboda haka ne wannan halayen mutane ne waɗansu in sun ji daɗi ne suke komawa ga Allah waɗansu ko sai sun sha wuya suke komawa ga Allah saboda haka ne hadisin da na karanta ko ji- ko shekaran jiya yake cewa Allah yana cewa waɗansu mutane talauci ne fi dacewa da su sai sun samu talauci suke komawa ga Allah suna roƙon Allah suna neman a roƙa musu Allah amma in su samu dukiya to shikenan aikin banza iri iri gayyan banza iri-iri in kuma waɗansu kuma dukiya ce take dacewa da su idan sun rasa dukiyar nan a in samu dukiyar nan sai su ji daɗi su yi ta ayyukan alheri iri-iri in ko wani abu mai muni ya same su na matsuwa sai ce kai Allah rabu da ni Allah rabu da ni ban san ma yanzu kan inda zan sa kaina ba to in musuluncin ba yawa ma kashe kansa zai yi ina tsammanin lahiran da sauki wai ya zai huta da wahala ya je lahira bai san lahiran ta biya ka wuya ba a wurin irinsa wai za a zana nasa rahmatan farihu biha in muka ɗanɗana mutane rahama jin daɗi ko lafiya ko dukiya ko sarauta ko farin jini farihu biya sai su murna da wannan rahamar wai za a zagna rahamata wayin tusu musayyatun in ko wani mai muni ya same su idahum yaqnatun sai kaga suna ɗebe tsammanin sun yi kunudi sun yi ya'asi alhali ko la ta yasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun Allah ya hana a ɗebe tsammanin rahamar Allah ba mai ɗebe rahamar Allah sai wanda ya ridda amma musulmi kullum ya zauna cikin ƙaunan samun rahamar Allah kuma ya zauna cikin jin tsoron Allah
أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يرى هم؟ أولم يرى أن الله يبسط لمن- لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا شي بس- بس غني بني سو متانين دا idan an jiyar da su daɗi su yi ta murna in an jiyar da su wahala kuma su ɗebe tsammani amma ita wahalar ba za ta same su sai bi ma kaddama taidihim in kaga wahala ta samu mutum ubangiji ya ce kuma asaba kum min musibatin bima kasaba taidikum wa yafu an kaseer duk musibun da suka suka sauka a kanku ku ne kuka jawo wa kanku da sabon Allah duk ma Allah yana yafe muku da yawa ne ya kama ku dan kadan kadan din duk musiba tana zuwa wurin mutane ne saboda abin da suka jawo duk bala'in da ake ciki to mu yanzu wanda muke ciki na Najeriya misali mu muka jawo kanmu ta hanyoyi biyu hanya na farko muka ɗauki dukkan ƙarfinmu wanda Allah ya ba mu Allah ce daga girmansa sai girman annabinsa sai girmanmu walillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin muka ɗauki wannan ƙarfi duk gabaki da muka miƙa wa wanda Allah ya kiransa sharrul bariyati innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam ulaika hum sharrul bariyati muka kauce wa faɗin Allah la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a kaga nan mun taru mun yi laifi na biyu akwai mutanen da Allah yake cewa yana yaƙarsu man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda yake gaba da waliyina ni dai na shirya zan yake shi shi kuma ya fito ya yake ni to kaga waɗannan abubuwa guda biyu da muke cikin su ba don a cikin mu akwai masu yawan istighfari suna tuba suna kuka wa Allah ba wallahi da bala'o'in da za su sauka kanmu da sun fi haka saboda abu da muka jawo wa kanmu na waɗannan abubuwa waya hu a ubangiji yana yafe mana da yawa ne ba don haka wani abun yafe haka bima ya kaddama ta jizafi gudu a walam ya rau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa qadiru inna Allah bi kulli shay'in alim sun basu gani bane Allah la shi an Allah yabsutu rizqa shi ke shimfida arziki wa man yasha wanda ya ga da min ibadi daga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu wani kuma a kame a hana wani a bashi da yawa har ba zai yi lissafin bai san ma iyakan abin da ya mallaka ba bai san iyakansu ba wani kuma abincin da zai ci yau jiya ma bashi yayi yau ko ya tafi neman bashin ma bai samu ba duk Allah ne yake yin haka haka ya ga dama haka ya ga dama ya aje waɗannan su zama aya waɗannan ma su zama aya shi wanda aka ba jin daɗi sai Allah tambaye shi ka ji daɗi eh na ji daɗi na gode na ji daɗi na gode ka ji daɗi eh na ji daɗi to wannan daɗin duniya kenan fa wanda ko za ka mutu ka bar shi ko ya mutu ya barka to ka nemi daɗin lahira na gaskiya wannan an baka samfur ne in zaka saya kai application ga yadda ake yin application a samu na gaskiya din wanda aka wahal da shi kuma ko talauci ko ciwo sai Allah tambaye ka ji zabi eh ba dadi ko eh to karka yadda da irin rashin dadin lahira duk wannan wahala da ta same ka na- na talauci da bakin ciki koko da ciwo din nan a duniya a fili kake da lahira na cikin wuta abin zai same ka to lalle tun da kaji wannan ba daɗi ka kiyaye kanka na gaba yafi wannan muni to kowanne aya ce wannan an maka aya a jawo hankalinka don wannan alherin da ka samu ya ya wuce gaba wannan ku an maka wonin wannan wahala da kaji ba daɗi to ka rabu da ita tun daga tun daga duniya ta ka ta sami ka lahira mara iyaka wa in tuzu sai tuma qaddamata yadihim idza hum yaqnazun aw yarawna allaha yafsulu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi zalika laayatin sanin haka Allah shi yake wadatar da bayinsa in ya ga dama wa wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama shi ke matsawa bayansa lokacin da ya dam- ya ga dama a wanda ya ga dama wanda ya san haka sai mai imani haka sanin haka la'ayatin ayoyi ne liƙaumin ga mutane yuminuna masu imani فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون كي وند الله يلوتا مكا wanda ba yalwata masa ko shine ake kiransa miskini ko da masu bi ne wannan Allah ya yalwata masa wannan Allah ya matsa masa ko to kai wanda Allah ya yalwata maka fa'ati zal qurbi haqqahu wal miskin wa ibn sabili a cikin abin da Allah ya yalwata maka to ka kyautawa miskinai da baki musamman in miskinan danginka ne danginka kam ko bai zo miskini ba bai zama fakiri ba in kana da abin taimaka masa dole ne ka taimaka masa tunda Allah ya ce haƙƙinsa ne yake hannunka wa ati zal qurbi haqqahu wal miskina haka miskini ka bashi haƙƙinsa wato wanda yake da abu wanda ba shi da shi kamar Allah ya hada su da bi karbi naka wajensa bi karbi naka nasa naka hannunsa ne karbi naka wajensa kamar an ba wa mai rabiya ne wanda za su karbi rabonsu ko suna bi karbi naka karbi naka na bashi ne ya ajiye karbi naka karbi naka wa ati zal qurbi haqqahu ka bai dangi makusata ka ba su haƙƙin su wal miskina haka miskinin da ba dangin ka ba shi ma ka ba shi haƙƙin sa wabna sabili matafiyi wanda guzurinsa ya yanke ka ba shi haƙƙin sa ko da guzurinsa bai yanke ba in ba mai sauka a hotel bane kai ne zaka saukar da shi a masaukinka ka ba shi abinci har zuwa kwana uku in kana da iko wabra sabili har ma malamai sun ce idan mutum danginsa suna cikin wahala suna cikin wahala sun rasa yadda za su yi suna gani sai ya ɗauki sadaka ya ba dangin wani Allah aka ce Allah bai karbi wannan sadakar ba tun daga wanda Allah ce fara da shi bai fara da shi ba saboda haka mai da hankali musamman akan dangi dangi dole a kula da su wa atizar qurbi haqqahu sannan dole a sadar da zumunta wal miskina miskini kuma a bashi sadaka a bashi sadaka ko da mutum ne yana magana sai ce zan aika wajen wani a karɓo mini bashi wani kuma yana zaune a wurin sai wuf ya tafi wajen wani in an jewa wani zai aiko yana neman bashi kashi shi wanda yace zai aika ne wasu bashin nan zai ji daɗin wannan mutum to Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifu lahu adafan kaseera wane ne zai bo- bai wa Allah rance rance mai kyau in ya zo biya ya ninninka ya ninninka sai wani ya zaga ce kar ku ba Allah bashi kar ku ranta masa ai mai mawadaci ne kar ku bashi bashi kar ku ba da sadaka kar ku ba da sadaka kar ku ba kuma miskine sadaka a hana su bara a hana su bara to in ba an hana su baran nan wanda ya mai da su suna baran nan zai mai da kai kai ma mai bara ko a duniya ko a lahira dole duk wanda zai hana bara sai ya bai wa masu bara abin da za su ci in baka ba masu bara abin da za su ci baka hana su bara za ka gamu da Allah da ya ce a bashi ta hannunsu a bashi bashi amma ta hannunsu su miskinai da fakirai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mai da su ayoyi ne yace in an fidda zakka maza maza a kai musu in an yi yaƙi an raba ganima maza maza a kai musu in an yi fai'u wato an kori kafirai ba yaƙi ba sun bar dukiya a ba raba a kai musu to in ba samu zakka ba ba samu ganima ba ba samu fai'u ba sai a ce to yanzu kam a bani rance in basu a bani rance in basu sai wani ce kar ku ba Allah rance da Allah zai zauna lafiya da Allah to duk satan da ake yi nan fashi da makama da ake da duk bai da mutane ba sai baran da ake zai dame su hadith al-gurbi haqqa wal miskin wa ibn sabil zalika yin haka khairul lil ladina yuriduna wajha Allah shi yafi a wurin mutanen da suke neman yardan Allah zali khairul lil ladina yuriduna wajha Allah fa ulaika masu yin haka wanda Allah yalwata musu suna taimakon dangin su suna taimakon miskinai suna taimakon matafiya wannan suna yi don Allah kuma suke yi don Allah suke yi fa ulaika waɗannan humul muflihuna sune masu samun babban rabo a wurin Allah